أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ma ci gaba da magana akan wato manya-manyan sahabban shautar jani guda takwas har muka zo inda mun faɗi mutum biyar a ciki to na shida shi ne ya ce wa kan sharifi zilmazayar ghali والسابع والسابع والسيد المفضل المفضال yace wasalisi na shirya daga cikin manya-manyan sahabban shawarjani manya-manyan majalanta ka shehin sharifi kamar shehin nan sharifi nasaban wa dinan wa ilman maɗaukaki a nasaba maɗaukaki a addini maɗaukaki a ilmi zilmazayil zali shi ne ma'abocin darajoji a sahibin manaqibin jamila ma'abocin darajoji masu kyau sayyidi shi ne shugabana muhammadul gani abi talibi ibn sayyidi muhammad muhammad abi talib al-hasani radiyallahu anhu fahuwa sayyidi muhammadul gani أحد أركان طريقتنا دين لك تكون كنا وانا طريقة متجانية ومن ومن اشتهرت على أيديهم بالمغرب والمشرق يا لك تكون وانا طريقة متجانية تيت أحننس أيما دكبر وعنه انتقلت إلى السوادين لك محمد الداري طريقة متجانية تيونا وججنبا قاتنفاتا قد كان سيدنا الشيخ رضي الله عنه شيخ الجان الله يدري شيابنا أجاز له بالطريق يا مس إجازة أولا طريقا وأمره يأمر تشيشي أن يقدم أربعة يقد إبادة مقدما شنمتهم هدو وكل واحد من أولئك الأربعة قونا مقدم هدو مشي يقدمر شيما يأمره يأمر تشيس بتقديم أربعة ثم متمرك أقواسيه من إتباع مقدمته ليس إلا بل ونونا وهذا يتأمى ونم كان له خير حياة الشيخ رضي الله عنه وسن شهر جانيك لديه وبعد وفاته أما بعد وفاته أيضا دقى قبل أن ينتقل إلى الحرمين الشريفين تنكافهم شي محمد الزالي ya tafi wato haram harami madaukaki can makka wa abin yake wannan izini ya ba mutum hudu mukaddamanci mutum hudun da ya ba mukaddamanci su ma za a iya ba mutum hudu amma wannan kafin ya tafi makka wa amma ba da huduri bil haramain sharifin amma baya doka a can makka wallazi ya zahawa abin da ya bayyana min amalihi daga irin ayyukan da Muhammadu gari yake al itlaqu cewa ya samu itlaqi ba qaidi wala shakka yace ba ku kunta annahu hasarahu iznu fihi shurja Muhammadu gari ya samu izini a cikin wato dariqan ta mu itlaqi imma min ba'd man laqiyahu fil bilad al mashriqiyya imma da ya samu izini daga wa'ansu da ya gama da su a garuruwan gabas din nan min al muqaddimin daga muqaddamai وإما من غيرهم كم آيا سام إذن توننس بجريك الاستفاضة تهيئ قرية من روحانية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تهيئ روحانية روحانية النبا أمت الله تبت أغريس وورثتهم لقوم قادنس كما هو معلوم كما ديك ونعبني سنلي وليس من نسب هذه مثل هذه المزية لهذا الفاضل دو wanda ya dangana irin wannan daraja ga sayyidi Muhammad al-Gali bai zama bi mu'annibin wala malumin ba abin zargi bane dan ya ce ya samu daga ruhaniyar annaba wanda idan dangana masa wannan daraja to ba abin zargi bane ba za a zarge shi wa garkana da fil jiddi wal ijtihadi fi ta'ati rabbil ibadi sayyidi Muhammad al-Gali mai kokari ne abun Allah madaukakin sarki yana da ahwalun khariqatun lil ada yana bauta Allah yana da wata halaye wanda suka saba al'ada min zalika shine zai ba mu labari daga irin halayensa in yana bauta wa Allah wanda yake da al'ada mattufika lahu abinda aka tabbatar da zai shi za ta yi wata rana wa huwa shine annahu kana jalisan yana zaune qurba babihi kusa da kofar gidansa min darihi daga gidansa bi mikinasa ta zaitun a mikinasa ta zaitun yazkur auradahu yana karanta wurdansa mustaqbilan yana mai kallon gabas mustaghriqan ya dilme bi hudurihi a cikin huduri da karanta wurin da yake an taqarat bunayyatun lahu sai wata kaisa ta fado min ala halqatid dar daga saman gida saman kwataji yana wannan wurin yan falan ya fi tafi lidalika ko waiwaya bai ba saboda ya riga kista gida cikin abin da ke wala ta gayyara jalsatuhu kai ko zama sama bai canza ba wala shay'un min halatihi halin da yake kai na karanta wurin ba abin da ya canza bai san ma wato wata isa ta wadu ba bal baqiya ajawan zuni alama kana alai kan abin da yake kai hatta kammala auradahu har sai da ya gama wurdansa to kaga wannan fa abu ne wanda yake ya saba ala da ko da kai ka ci da wani duk baka san ma san da zaka yi magana ba ka tsinke wurin ko kai wani ihu wanda za a gano me ya faru to shi ko bai ma san ta wato ba wa kana yuratu lil ibadata ina jerin ta ibadatu muhammadu al-dari salatan kanat aw ghayraha ko sallah yake yi ko ba sallah ba ina jera su tartilin jerin ta ba lam nasma' bi mislihi an ahad bin tabbas jin labarin wani mai tartili a sallah ko wani abu na ibada kamar sayyidi Muhammad Gari ba akhbarani istiqatu me shari yace wani amintacce ya bani labari annahu cewa shi wato Muhammad Gari yusabbihu fi lailatil wahidati khalafahu nahwan min 70 min 27 marra yusabbahu idan yana sallah kana zalla a bayansa za ka iya yin tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi subhana rabbil a'la wa bihamdihi ko subhana rabbil azim wa bihamdihi sai ka karanta 27 a ruku'u ko a sajada mai dago ba ce wani amintacce ba ni wannan labari kaga ya kan da kuwa kenan ba irin yanzu ba gobe ba gobe kuwa so yake ai maza ga mata wa akhbarani ce wani ya saki wani labari akhbarani akharu wani ma ya sake ba da wani labari an na sallar isha'a ya yi sallar isha'a arba'a raka'atin raka'a hudu wa zakara ba da halwir dan lazima ya karanta kuma wurdi na sana lazimin sa la gairu abinda yake nan daga sallah raka'a hudu sai wurdi ya karanta amma fi da hawi sa'ataini awa biyu yayi yana karanta tsakanin sallar isharsa da wurdinsa da yayi sai da awa biyu yana yi din kasarar tafsili dan yawai dan yawan jerantawa nake a hankali a hankali a hankali wasta giraqi fil huduri saboda dilmewa da yake cikin hudurin abin da yake kana yake yi radiyallahu anhu Allah ya jada shi wa kana yaran nabiyya yana daga cikin darajojin sa kuma yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama wa kadhalika ash-shaykh radiyallahu anhu ina ganin shehu jami'a Allah ya jada shi ba'da wafatihi bayan shehu jami'a rasul fayas aluhuma yakan ga annabi ya tambaye shi yakan ga shehu tijjani ya tambaye shi amma ashkala alaihi kamar in wani abu ya rikice masa in ya ga annabi sai ya tambaye shi in ya ga shehu tijjani wani abu ya rikice masa sai ya tambaye shehu tijjani ka hali da ya kamar kai ka ce ne kamar a farke wa habarar sikatu wasu amintattu sun ba da labari annu na fayyadi muhammadu gari annahu akhbarahu shi wannan amintaccen yace mai musayyidi Muhammad al-Gari ya ba shi labari annabci ya ba shi labarin kansa radiyallahu anhu bi annahu cewa sayyidi Muhammad al-Gari yace Muhammad al-Gari ya ce da shi ra'an nabi sallallahu alaihi wa sallam fil manami ya ga annabi a mafarki fa qala lahu sai annabi yace da shi anta ibnu al-habibi wa akhadta tariqata al-habibi dama shi ma tariqi yace kai dan masoyinmu ne dan dangana zuwa ga Hassan ne kai dan masoyinmu ne kuma ka karɓi dariƙan masoyinmu shine shehu tijani yace wani amintacce ne ya ga mu haka kuma shi sai da Muhammad Gari shi ya ga mu haka wa haddathani ba'dhum khassati min ashabi sayyidina radiyallahu anhu wasu kuma daga cikin ke bantattun sahabban shehu tijani shi ma ya bani labari inda mai sharhi yace annahu haddathahu shi Muhammad Gari ya ba shi labari أنه رأى سيدنا الشيخ رضي الله عنه يا بشي قبل مشهور جنة الله يدرش بعد وفاته بايم وفاة نسا وقال له سيتي رشور الجاني يا سيدي يا شقبانا sirta Allah wa taraktana shi kenan ka tafi kuma ka ban mu au kalaban min hada ko ya faɗo wata magana mai kama da irin wannan shi kenan shi jani kuma ka tafi ka ban mu sai ga shi a mabarki sai ga mai haka fa ja bahu radiyallahu anhu shi jani amsa fi Muhammad al-Ghali bi qawli da inda shi jani sai lam agib ankum a ai ban faku gabarin ku ba walam atrukukum ban kuma rabu da ku ba وإنما هي نقلة من دار ترابية إلى دار نورانية آآ na daga ne daga gida na turabu zuwa ga gida na haske na nan ban tafi ko ina ba wa haddathani ba'd al-khasati ce wasu daga cikin ke bantattu kuma dai tun ba ni labari min mulazimihi wanda ko da shi suna tare da Muhammad Gari annahu kana ittakhadha halwatan cewa sai Muhammad Gari ya da wani daki da yake yin halwa yaktali fiha da yake wato yake wato zama a cikin sa ya rabu da kowa ya koma ciki yayi ibada fi waqtin mahsusin a wani lokaci na musamman da zikirin mahsusin ya so wani zikiri na musamman sai shiga wannan taki na halwa ya kebe fa kana ya'muruhu in akhadahu al-halu idan hali ya kama shi wani lokaci yakan umarci wannan mutum da kodin shi ya tare da shi an ya kifa bi babil halwa yace ka zo ka tsaya bakin kofar ɗakin da nake halwa ila waqti faragihi ya zo ya tsaya har lokacin da zai gama wurin da yake min zikiri ya gama zikirin qala mai baba mai bada labari yace fa kuntu idza faraga min zikiri sai sai di muhammad al-gari idan ya gama zikirin da yake na wannan halwa da yake da ani sai ya kirawo ni fa adu da alayhi sai shiga ɗakin da yake halwa fa ajidu sai samu sai di muhammad al-gari كأنه كان في حمام شديد الحر كي كاتي هنا وني واتو وانا تاجي لمي سنن زابي حتى إني كلمته في ذلك كي وترنا سيدة أه يا سيدي إن كما ولد لنا من كشرار النشبو حتى إن قلت أتشكن سنن زابي وتبسم سيم المشي وقال لي سيدي محمد قال لي سيدي ما أصبعك ها هنا إتكتور يا أنك أنا wa ashara ya nuni ila zahir kaffihi bayan hannunsa in yi ka bayan hannunsa yake wa tsora ya tsanka ana fa wa ba'atu asbu idan tsora ya tsana fa ka annani wa ba'atuha ala jamra ce sai na ji kamar akan garwashi na tsora wannan ya tsannawa farfa'atuha bi sur'atin dan da nan sai na dauke nan ya tsannawa wa qad asara zalika fiha wannan zafin sai da ya tasiri akan yatsana kama tu'assiru aljamratu tahqiqi kamar yadda ka fahimci ka tsora yaranka akan garwan shi lalle za ga alama to shi ma da na tsora hannunsa a bayan tafinsa da yake zuwa tsora tsananin zafin sai da hannuna ya yi alama irin boro saboda tsananin wato hararar wato abin da ya karanta wa mithla hadha ita irin wannan abubuwa da muka faɗa na sayyidi Muhammad al-Ghali la garabata bi ba bakon abu bane min sadiki daga masu gaskiya sai ma yazkuruna hu cikin abin da suke bala abin da suke faɗa bil bil idan hal ko kuma cikin abin da suke karantawa da izini ke bantacce don irin wannan abu ya same su nan ba bakonci bane wa minhum daga cikin su su bayan Allah akwai man kana yahtariqu lisanuhu akwai wanda harshen sa ma yake konewa idza zakara ismal jalalati in ya faɗa in ya faɗa sunan Allah ko Allah sai harshen sa kone in da daga cikin irin wayannan wani an gama da shi a dawafi yana ta addu'a yana ta addu'a addu'a yana addu'a kace wai kai me kake faɗa ne a addu'ar nan yace huwa to me kake nufi da wai yace huwa to amma mu gane me kake nufi da amma da yace huwa shin ko Allah kake nufi ne sai ya faɗi daga wannan shi kenan sai mutuwa shi ba zai iya faɗan ma Allah ba da bakinsa to sau haka wa daga cikin bayan Allah ko wanda in ya faɗi ismal jalalci ma konewa yake ko harshen sa ma sai ya kone gaba daya wai zukaru an ba da labari an ba'adhi sulahai sadal ma sadal ba daga wasu mutanen kirki nazarin sadal mata al-ghuraba ila ahad wanda suke mafhum wato suke kusa da shi annahu kana yaksur min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita salatin annabi wani daga cikin mutanen fadl maza fa kana yajilu lifamihi wa shafataihi halawatan mahsusatan dan yawaita salatin da yake na annabi harshen sa sai yana jin zaki zakin salatin kamar shi ka sa filla ko ka sa zuma ma kana jin zaki ko to yawan zikirin annabi da yake sai dinga jin harshen sa ma yana zaki zaki wa hadha yace shi ma wannan abu la yunkiruhu ba musu wannan illa dha'ifu da itiqadi sai mai ramdan ne itiqadi fi afradil wilayati a cikin asirce asircen walitaka wa atharil azkari da kuma wato wato gurabai na zikirai wallahu wallahu alamu Allah shine masani intaha min sharhi bi lafzi haka mai shar mai shari'a ba qultu yace nace inji mai shari'a wa haisu anna shariha inji mai shari'a to tunda mai sharihin nan lam yadhkur bi fatima ta kharraja ala sayyidina muhammad al-gali ash-sharif suwa da suwaye almajiransa ba shi ne zilkadar limoni bi ma'abujin daraja maɗaukaki a ma'ana ya ce to ni azkuru zan faɗi man takarar da ala yadda yi wanda suke almajiransa ne man tashara ta tsari ko bila da sabadi na da daihi tsariƙa ta wasu a ƙasashen baƙaƙe a wurinsa wallahu shi muhammadu gari wallahu almusta'an wa alayhi tuqlan allah shine mai taimako dogaro kuma ga allah ne to shi zai faɗa mana suwaye da suwaye almajiran sayyidi muhammad al-gari da ke kwamin man ta kharaja la yadi daga cikin wani suke almajiransa ne akwai shaykhul kamilu al-murabbi al-wasilu al-alim al-fadilu murabbi al-talibina wa mafidul wa mafidul kamilina al-wasilina shaykh shuyukhina umar bin sa'id al-futi radiyallahu anhu yana daga cikin almajiran da wannan shehi kamili mai tarbiyyantar da mutane mai tsarar da mutane zuwa ga Allah malami mafifici mai tarbiyyantar da almajirai mai fa'idantar da kamilai mai tsarar da mutane zuwa ga Allah shehun shehunai shi ne kuma sai umar suti radiyallahu anhu wa huwa mimman lahu al-qadamu ar-rasikh fil ilm sai umar al-hudi yana daga cikin wanda suke da daga daga tabbatattu a cikin ilimi ɗalibi ne wata haƙiƙi da sakankan cewa wal masharabul kamil ya da masharabi cikakke sai ha zai tsarika ta wannan dariƙa wala hu azzauqu tamu ya da zauqi cikakke wa ma'rifatul asrar ya ya san azalta azalta sai ha dal maqami a cikin wannan matsayi almajirin sayyidi muhammad al-gari ne wa zikra fi wa zakara fi kitabihi al-musamma ko kuma an ambata a cikin littafin nan da ake cewa رماه حزب الرحيم على نمور حزب الرجيم عن نفسه يا فدا أكنزا ما نفسه إبغان أكنزا عند يجتوى علم كثني أنني wato mai zimahu kenan ko yace annani yace hakika ne zai da umar rubuti lamma qala makuti da na zauna da dadewa ma sayyidi muhammad al-ghali na zauna da shi da dadewa وأوقع الله سبحانه وتعالى بمحض فضله محبته محبته في قلبه daɗe wanda muka yi ta Allah ya sha masa soyayya ta a cikin zuciyarsa wa akhadha bi majami qalbihi wa lubbihi soyayya ta ta kama zuciyarsa wastawlaya ala qalbihi wa qala bihi soyayya ta ta kama wato zuciyarsa da jikinsa ita kawar ne sahiban sai ya dauke ni ma aboki waraman nasu an mujaliban ya je ya watsar da kowa ni kawai ya dauka ni ne aboki wasafa ne ya zaɓe na khadiman mai hidima kuma wa sahiban wato aboki ni almajirinsa ne kuma ni abokinsa ne haka ya zaɓe ne wasirtu lahu mu'annisan sai na zama mai ɗebe mu'annisan mai ɗebe masa kewa wa ɗaliban kuma na zama masa ɗalibi waramaitu anni kullama kuntu kullama kuntu min fannun ilmi na jefar da duk wani abin da na sani na da na da fannonin ilmi hafizan abin da na zama na kiya na haddace wa katiban abin da na zama na rubuta duka na jefar da su wan salahtu na tuku amma kuntu min al-ma'arifi wal haqa'iq duk abin da nake da shi na ma'arifa da wasu haƙiƙu duk na na tube da na zama kaman ban ban san su ba من أضرار الطريق لك أثر شعر ستن طريقة جامعا ما كنت والحقائق جامعا وكاسبا abin da na tattara da abin da na samu duk sai na watsar da su li ilmi saboda sani na da anna zalika wa haka wannan ya kuna lil maturuki wa ghairihi jaliban barin wa'annan abubuwa da nayi na san za su jawo mun wani alkhairi duk wani karatu da na sani da wata ma'arfa da na sani da wani zauki da nake da shi da na zo na kama shi duk sai na watsar da su na san wannan abubuwa da na watsar da su za su jawo mun alkhairi kuma a hada tare da haka fala aqulu minhu shay'an kuma duk da haka ba na neman wani abu a wurin sa min asrar al-dariqi ba taba cewa ina neman wani abu na sirrin dariqa ba illa wa zajarani imma na ne ma sai hana ne ce kai ne za ka yi da kaza ne za ka yi da kaza ata akuna min at-talabi ta'iban ka hazir da na tuba daga neman ma wani abu ila an sahara Allah li har sai da Allah ya hore mun wa sa'adani ala naili ma kuntu fi Allah ya taimake ni bisa ga samun abin da nake so ma kuntu fi ragima abin da nake kauna wa qala li wa tarande da ni da shi muna zaune sai ce mu wa na'udu fil masjid an-nabawi muna masallacin annabi wa qad duha lokacin hanzi wanda muna nan tare da shi kunna nuqaddimu an-nasa wa naj'aluhum muqaddimin ce muna wato kaddamar da mutane muna mai da su muna sa su muqaddamai fi ila'il wurdin sun gaba da wurin shawtu jani wama anta ma kaga kai fa khalifatu min khulafa shay'i kai ɗaya ne daga cikin halifofin shehu tijari la min al muqaddimina kai ka wuce muqaddimina kai halifa ne daga cikin halifofin shehu tijari to kin sa kiran yace wa bada da bayan haka kuma akhbarani radiyallahu anhu Allah shehu tijari ya bani labari shi mai mai wannan ashari ya bani labari ko kuma shi Muhammadu Lagali ko kuma Said Umar Suti ya ba da labari anna Sheikh radiyallahu anhu shehu dan Allah ya da shi qala lahu ya ce da shi a'taitu Sheikh Umar ibn Sa'id wato shi yake ba shi labari cewa shehu Tijani ya bawa Umar bin Sa'id al-Futi jami'a ma yahtaju ilayhi min hadhihi tariqa duk abin da yake da neman yake da bukata da shi da wannan tariqa shi da ce na bawa sai dai umar rufuti min al-asrari wal azkar ne daga asirce asirce duk wasu zikire na bashi falam yakul laka illa tablighu faqat kurum ka isar da wannan abu da na baka kawai ya rage duk wasu abubuwa na asraru sai da azkarai na riga na baka shi jani wa kana ba da zalika kaseeran da yawa ya zama yanzuru ilayya yakan kalle ni wa nahnu julusun muna zaune فيقول سيتي أشهد بالله أشهد بالله ناشهد على الله أنك تحب الشيخ كنا سنشو الجاني كان جي سي عمر الغفي ويقول أنت بالله الذي لا إله إلا هو نارا إلى الله wanda babu abun mutane da gaskiya san shi inni waqifun bayna ilayhi rasul sallallahu alaihi wasallama nakan tsaya gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wuqufan tawilan tsayuwa mai tsawo wala ya kharuju min banni illa du'a laka abinda ke fitowa daga bakina ba wani abu ne sai kai kawai nake wa addu'a don sai bai san tsaya tsayawa gaban annabin tsayawa mai tsawo tsaya mai da tsawon da tsawon lokaci amma duk tsayuwa da nayi kai nake wa addu'a wa ra'aytu radiyallahu anhu na gan shi Allah ya dade shi ba da mafariqatina bayan mun rabu fi waqi'atin aw tawaqi'a aw kama a mafarki kenan kuma waƙiya abin da ake waƙiya wani lokaci abin da ba barci ba tsakanin barci da barke wa qultu lahu sai nace da shi ya sayyidi ya shugabana innaka qad qulta inni khalifatun ka ce ni halifa ne wato sayyidi Muhammad al-Gari yace da sayyidi Umar al-Futi na ganka ka faɗa min cewa ni halifa ne daga halifa mun shehu jami la min al-muqaddimina ba ba daga cikin muqaddimi Allah da radiyallahu anhu sai yace da ni Allah ya da shi na'am أنت خليفة إيه كخليفة شو تجاني انتهى وكان شيخ عمر رضي الله عنه شيخ عمر رضي الله يدعيه يا لما يذكر عن نفسه شد كنزة أنا بعد الأبار كنزة أنه يرى النبي ينا ذنن النبي في وقائع كثيرة أشكم وسواق وإيديوة ويطمع منه بشارة عظيمة ينا جم بشارة وإيديوة لقى النبي انظر كدوب وأن من تنسى في الرماه أتشكي الرماه فإن إنه zakara fi ma yadullu ala khilafatihi ya nuna abin da ke ya faɗa abin da ke nuna halifancin sa na shehu tijani a cikin rimahu في الطريقة عشوان الطريقة وتمكنه في الأسرار والمعرفة التامة لإرن تبتس أتكن أصل تأصل دسن الله تككي بالتحقيق دسن كان جوا وذكر فيه يا فلا تكن رماه أن الله تبارك وتعالى الله مدعو كنزركي من عليه مسبوا بمعرفة الاسم الأعظم الكبير يا سم اسم العظم الاسم الله العظم الكبير ولو لم يكن له منقبة kai koda dai ba ya da wani wato daraja illa ta alifu likitabin ramahi wasu yuri sa'adi sai wa'ina littafai kuran lakana kafiyan da ya wadatar fi jalalatihi a girmansa wa qadarihi da darajarsa al'amidi wanda yake abin dogaro wa qad tafarada ala yadayhi jama'atun min ardi sokoto wasu ma daga cikin mutanen sokoto sun zama almajiransa ne ila arzi futa har zuwa ƙasar futa futa toro minhum daga cikin mutanen ƙasar sokoto wanda suka zama almajiransa ne akwai amirul mu'minin ne sarkin mu'minin ibn al-walid kamil dan wali nan babba muhammad bello murabbil muridina mai tarbiyantar da muridai usmanu wato dan wali nan mai tarbiyantar da muridai usmanu bin fodiyo wato muhammad bello kamar da ake taɓa alama cewa yana ɗariƙar ƙadiriya saduwarsa da umar lahuti ya bar ɗariƙar ƙadiriya ya yi ɗariƙar tijaniya amma da yawa wasu suna musanta haka to ba shi dai malam ya faɗa a nan ita wa huwa ai amirul mu'minin Muhammad Bello shi sarkin musulmi Muhammad Bello din nan kana kabula zalika kafin ya gamu da sayyidi Umar al-Huti ala tariqi walidihi tariqan mahaifinsa yake wani tariqar Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu ita ce tariqar Sir Abdul Qadir fataraka sai ya bata وأخذ ورد الشيخ رضي الله عنه يكفور لجور الجاي وله في مده الشيخ رضي الله عنه yana da ma wato kasidu da yana yaban shehu tijjani wa madhu dariqihi da yaban dariqa shehu tijjani yana da kasidu ajiba masu ban mamaki tadullu da suke nuni ala istighraqihi bisa ga dilmi ya sa shi Muhammad Bello fi mahabbati Sheikh radiyallahu anhu ya shehu tijjani shine a can ƙasa yake cewa wani ra'ayi yana daga cikin kasirin da yayi fi malihi shayhi yana yaban shehu jani wa tariqati da tariqa shehu jani nuni yatuhu wa tawaqata nuniya shahira shahararriya al-musammat wa da ake ce aka ambace da bi tahqiqil murabbina sunan da aka mata kenan wa matla'uha farkon wannan ita kasida kit bil manazil sal atlal awqanin am sakiniha wa hayy diyara khadani to tana da yawa wannan waka ta daga cikin kasidar da Sayyidi Muhammadu Bello ya yabi Shehu Tijani to da wanda zai je mana wani karɓi da jikin Tijani ba za mu ba za mu kalle shi ba ya karba kuma ya yi kasidi da yawa yana yaban da jikin Shehu Tijani yana kuma yaban Shehu Tijani ko mai man taharraja ka gani ko ana magana duk dai wanda suka shi kan Sayyidi Muhammadu Huti almajirin Muhammadu Gari shi kansa Muhammad Sayyidi Umar al-Huti Sayyidi Muhammad bin Allah al-Majid فمن تخرج على سيدي الحاج عمر بن سعيد الهوتي رضي الله عنه هذا كتم وانا سكب مع المادران سلي شيخنا شيخ مو الذي أذن لنا في الطريق والنيمن إذني أو أن الطريق أنجم شري وقدمنا فيه يما يقدم الدموع تكي وعلينا جنم عبد الله الجاني الفلاني الفلاني الضريب من كبايا غريب فهو صاحب أسرار صاحب أسرار في الطريق إمام وجن أسرتي أسرتني عن الطريقة وأنا لم شريك جميل قد أخذت عنه العزنة في الأوراد اللازمة للطريق ذاكر من إذني نور ذي ونسك لازمي عن الطريقة وجعلني مقدما في آياتي يا ميدني كون مقدم وطلبت منه الإجازة ناني بيباني إذني في الحزب السيفي لمزرعة السيفي فوعدني بالإجابة إجازة مع القول زيباني falam yujizni amma bai bani izinin ba ila amma ta har ya rasu wa ba'da mamatihi amma bayan ya rasu ijtama'atu ma'ahu na hadda shi a mabarki wa qabida ala yadi ya kama hannuna wa ajazani bil hizb sayfi min izni walhamdulillah inji masharita na gode wa Allah wa qad hadara lana al iznu mun sami izni wa taqdim wa taqdimi wal ijaza da ijaza fi jami'il azkar cikin dukkan zikirai التي في جواهر المعاني والتي في جواهر المعاني من غيره daga wannan shi wannan malami nasa kai da mashayi wato daga wannan shehunai المعذون لهم ولك مستئذني في طريق يمشون طريقا يزور سيدي عبد الله الماتني كما قال سيد عبد الله الماتني وكتب لنا إجازته عبد الله الماتني يا رب تعمل تعرف إجازة وقد حصل لنا إذن أيضا من سامي إذن كما من الشريف عبد الله المكي لك شريف عبد الله المكي شما وقال لنا يا تغفر من بحضرة جماعة من العلماء a gaban wasu jama'a daga malamai alkibari manya-manya hina akhadha akhadha al-idhn minhu wato hina akhadha al-idhn minhu lokacin da na karɓi izini a wurin sa innahu akhadha taqdima min walad shaykh Muhammad al-Habib cewa shi ya samu izinin muqaddamanci daga dan shaudu Jani Muhammad al-Habib to shi ma shine ya min izini radiyallahu anhu Allah ya jira shi wallahu ta'ala a'lam Allah shine masani الشرع والسيد المفضل والسيد المفضل من ضالو نبقي من wato na shida shine muka yi magana akan shi sai Muhammad al-Ghali to sai mu tsaya a nan sai mu tashi nan na bakwai shine الثقة sai mu tsaya nan fatiha da al-fatih fatiha da al-fatih مكتوب عليهم الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد مستقيم وعلى آله بحق قدره يا ذا الجلال والإكرام لا تصل من أرض سبحان ربك رب العزة عما الحمد لله